بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وفاته لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين آه يبدأ كتابة دي شيء نيكين كراتو كما الله قدر ياتي في إمرأة إن شاء الله الله كشلاك قدامنا بشلاك في البركة من الله صلى الله عليه وسلم abin da za a ji na karatu a wajen wanda ba irin karatu shi ba dole sai da a yi hakuri da shi kamar irin misalin da shi kan bayar ne yana cewa wai idan giwa ta zo da tura itatuwa ta kwanta ta huta shi ma zo ne ya zo tsinka ciyayi sai ya kwanta ya huta saboda dukan su sun yayi shi wannan shi ran kala radiyallahu anhu yana cewa alimma alal bahri muhiti wa tatruka sawaqiya la tujdi dima'an liman shaka yana cewa ku ga da ɗaya guda biyu ku sha ruwa wato kishi ya kama ku kar ku je rijiya ko kuma ranna to wannan shine misalin karatu shi da kowane karatu za ji kamar karatu ne wanda ba da muhit ne zai baka karatu da kuma wanda a randa za a samu ko kuma rijiya wa isma'ila wa dusa kifin yana ce daga cikin annabawa waɗanda za ka ambata ya rasulullah shi yasa abin yazo da fataha wato mas'uli ne za ka ji tun annabawan da aka faɗi a baya wa zannuni nan ma an ce wa isma'ila maimakon wa isma'ilu da Idrisa saboda dukkan su matsatsai ne kan wanda aka fara ambata cikin annabawa wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su ya gaya wa al'ummarsa yadda rayuwar su ta zama yadda tsakanin su da Allah yake yadda suka yi tsayuwar daka a kofar Allah har suka zama yardaddun Allah shi Isma'il nan a wani waje zaka ji Al-Qur'ani yana cewa kusli kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakat wa kana inda rabbihi mardiya wato yadda to ma'anansa abubuwan da aka lissafa yana yin nan yana umurtar iyalansa da sallah kuma yana umurtar har yanzu mabiyansa da sallah kuma iyalansa ne da zakka kuma da sauran abubuwan da aka yi shi da su sannan Allah ya ce mutum ne mai cika alkawari sannan ya dawo ya ce yardadde ne a wajen Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane rayuwar waɗannan annabawa saboda akwai taya duk wanda yake so ya samu yardar Allah shine matakar abin noma to wannan shi ma ya ɗauki hanyar irin waɗannan annabawa wa Isma'ila ya rasulullah daga cikin annabawan da za ka ambata ka ambaci Isma'il shi annabi Isma'il alayhi salam saboda cika alƙawarin sa wata rana wani mutum ya taɓa ce ka jira ne a nan sai da ya kwana uku yana jira mutumin bai dawo ba ashe wani mutumin ya manta daga sai da Allah ka jira ne a nan bari in je in dawo shi da ya tafi sai ya manta shi annabi Isma'il da yake mai cika alƙawari ne kana ganin in ya bar wurin inda wannan mutum ya bar shi to bai cika alƙawari ba kenan sai da ya kwana uku mutumin ya dawo ta kawo wanda mutum kwana uku ne yana jiran kana shi yasa cika alƙawari wani babban al'amari ne cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana abubuwa ne wanda dama Allah ya aiko annabawa da su a zamanin yanzu za ka ga waɗansu suna yabon turawa suna ce wai suna da cika alkawari suna da gaskiya suna da amana to shi wannan ɗin duka suna yi ne na kasuwanci mu kuma an ce mu yi shi ne ya zama ɗabi'ar mu ma'anar na kasuwanci idan ka je wani kamfanin jirgin sama na turawa ka sai tiket suka baka ranar tafiya da lokaci a rubuce insha Allah ko ranar ta zo ka je airport jirgin zai zo kuma daidai wannan lokacin za ka ga jirgin ya tashi idan za ka ɗauki connecting flight misali daga nan kana so ka je jidda ne amma sai an je ingila sannan daga ingila ɗauki jirgin jidda to in na ingila ma ran kaza ga watan kaza ne za ka tashi daga ingila in ranar sai za ka ga jirgin ya zo kuma daidai lokacin an tashi in sun baka takarda ta kai ne kake kan kujera mai lamba kaza ba sai ka yi rubutu ba in ka je za ka samu ko kowa ya shiga kai ne karshen shiga za ka samu wannan kujerar ba kowa in ka je sai ka zauna a jinka kuma ko ka samu wani a kai ka samu dama ka tashe shi kuma suna za su tasan maka shi to wannan duka ba sun yi ne dan Allah ba Allah lallai haka yake son aiki haka yake son musulmi ya zama to amma sun ko wannan turawa musulmi bane amma suna yin haka kana jin suna yi dan Allah ne a'a suna yi ne saboda gobe ma in ka zo sayan ticket ka sai nasu kar ka je wani kamfani wannan kaga ma'anar sa sun yi ne saboda kasuwanci ya kiran kasuwa suke yi amma ba dan Allah suka yi ba domin musulmi Allah ya ce mu wannan abu ne idan ka samu bature yana yi wanda ba musulmi ba kenan shi ko musulmi wani lokaci ya karya alkawari wani lokaci ya dan yi ƙarya wani lokaci ya wani abu ba daidai ba sai ya kan bada misalin irin wannan yana ce shi wanda ba musulmi ba wato su kafirai shedan ya riga ya gama da su ne sun riga sun zama gawa in dai baka da imani a wajen shedan tafi kai duk abin da za ka yi mai kyau duk ne dan ba shi da amfani amma in da imani to sai shi yana ganin in ka tuba fa Allah zai yafe mutakar kana da imanin nan to me zai hana ya kokari ya sa kai ta yawaita waɗannan abubuwa marasa kyau har da wata wata kila ka mutu ba imani domin ka tara zunubai su ne za su sa ka mutu ba imani shi yasa ake ba mu istighfari mu rike saboda kaucewa mutuwa ba imani din nan to shine ma'anar sa kamar misali ya samu hatsarin mota ne ka samu ga wani mutum gawa ne da faduwar motar nan ya mutu take amma ko rigarsa ba ta kece ba balle ya kai ne a wani waje balle ya karye amma ga wani mutum ne nan hannu ya karye sai kafa ma an samu targaɗe nan ma akwai wani waje ya dauje ga jini yana zuba wani waje ya fashe to nan da ga wannan lafiyayya da wannan mutum mai wayo Allah wayo Allah ga karaya ga targaɗe ga daujewa ga wanne ne za a kula da shi ana ce a ɗaura bandeji a nan a sa ayodin a nan a sa kayan ɗori a nan wane ne za a kula da shi shi ne raunin nan ne to shi ne misalin musulmi amma laifuka nan ma ga rashin gaskiya nan ma ga karya alkawari nan ma ga ba daidai ba da kuma kafirin da lafiya kalau irin masu kamfanin jirgin sama da muka faɗi ɗazun nan kaga sun baka lokaci kuma su zo suna tattalin ka a cikin jirgin in sun kawo maka abinci da kake so ko kana son wani abu ne musamman ai tattalin ka a kawo kuma haka dai zaka yi ta gani haka ko Allah yake son ayi to amma wannan shine dai ma'anar sa kushe ya riga ya gama da su wa Isma'ila wa Idrisa shi ko annabi Idris alayhi salam dan annabi Adamu ne lokacin da matar annabi Adam alayhi salam Hawwa kenan take haifan ciki ya'ya biyu to an sani shi kadi ne wanda ya faɗa da ɗan uwansa Habilu akan ƴar uwarsu waye zai aure ta cikin su to daga baya da ya kashe ɗan uwan nasa sai ya kafirta ya ridda ya ɗauki matan suka tafi wani waje to sai aka ɗauka wannan kamar an rasa shi shi yasa shi Idris shi kadai aka haife shi a maimakon ƙabilin nan da aka rasa Idris malamai suka ce shine shi ko kuma daban-daban suke to inda shine shi din shine wannan Idris din da aka haifa shi kadai a cikin mahaifiyarsa ita Hawwa'u kenan ba tare da wata kanwa ko wata ya ba wajen ta zulkifil shi ko zulkifil an ce wani annabin Allah daga cikin annabawa shi ne yace wane ne zai dauke min nauyin wa'azi ko kuma wane ne zai dauki nauyin yin na tilfini har wanda suka kai adadin lokaci kaza cikin dare kuma zai adadin azumi ya kai kaza in tsira masa nauyin da Allah ya tsira min na kiran mutane zuwa ga Allah to shi zulkifil sai ya karbi wannan nauyi to shi annabin da suka yi haka da shi ya rasu suka ta shi ne alyasa shi alyasa din nan shine ya yi haka da shi zulkifil Idris Isma'ila wa Idris wal kifl kullum min as-sabirin duk waɗannan annabawa suna daga cikin mutane masu hakuri inji Allah shi hakuri abin yabo ne dukkan annabawa Allah ya yabe su da shi da zai tara yar duniya dama in mutum ya zo alqur'ani ya gaya wa kowane dan adam shi kadai bai kira jama'ar dan adam ba a'a sai kira kowane dan adam shi kadai yace ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan kai dan adam ba ya ce ya ayyuhan nasu ba balle ya ce ai wadansu ne halaka rasu huta a kowane matsayi kake akwai wahala irin taka duk wani matsayin da kake hanjera a ce na samu abu kaza irin na wani to tambayi wani ka jirin wahalolin da yake ciki a wannan matsayin shi ta alfani ce ya ayyuhan insani innaka kadihun kai dan adam zaka yi gogayya da wahaloli ne fa inda za ka shine wajen Allah ubangijin ka ila rabbika sai dawo ce kadhan wahala fa zaka yi sosai a wani waje yace laqad khalaqna al-insana fi kabad na halitta dan adam dan yayi gogayya da wahaloli to shi yasa daga nan da mutum ya zo duniya zai ta gogayya da wahaloli har da ya shiga lahira to in ya shiga lahira nan ne wahalar take nuna kanta akwai wahala mai amfani akwai wahala marar amfani akwai wanda in yayi wahalar ya gama ya shiga lahira sai ce Allah sai ya ce masa aminatun nasu batun tasla naran hamiya lalle kai aiki ka wahala amma wuta zaka akwai kuma wanda yayi aiki ya wahala din sai alqur'ani kaje yana faɗin sakamakon su suka ji ce wa ni'ma ajrul amili kai sakamakon waɗanda suka tsaya suka aiki domin na inji Allah kai ma dalla da irin wannan sakamako sai ka gan shi ka sanya yake shi yasa wannan ayar da take innaka kadin ila rabbika kadan famulaqi sai take to ga yadda abin zai zama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fa sawfa yad'u subura wa yusalla sa'ira to wannan shine ma'anar sa in mutum ya zo duniya sai Allah ya jarrabe shi da wannan to bai kare ba sai a sake jarraba sa da na gaba kamar dai shiga makaranta ne in ka shiga primary in ka shekara daya za ka zo su maka jarrabawa in sun maka jarrabawa ka ci to za ka ji aji na biyu kenan in ba ka ci ba ka faɗi ba za ka ji aji na biyu ba to har shekara shidan firamare su kare kullum cikin jarrabawa kake shekarar da wannan shekara shida suka cika sai a maka wata jarrabawa ba ta zuwa ajin gaba bane a ta zuwa wata makaranta ce musamman gaba da wannan makarantar to in ka samu kaci wannan shine ma'anar da zaka je secondary school can ma in ka je kowace shekara cikin shekara shida da secondary guda biyu suke yi sai an maka jarrabawa to in ka ci ka ci din nan ba ma'anar shi kenan magana ta kare ba a'a za a sake maka gaba da a sake maka wata jarrabawa kullum cikin jarrabawa kake har shekaru shida su kare in suka kare suka maka jarrabawa nan ma sai ka ci jarrabawan ne zaka je jami'a in ka je jami'a digirin farko za ka yi to insha Allah shekara hudu da za ka yi nan sai ka yi kowane shekara sai an maka jarrabawa har shekara hudu su cika idan ka gama ka ci jarrabawa aka baka certificate to sannan kuma zaka digiri na gaba shi ma jarrabawa ne haka dai haka kai in rubuta littafi zaka yi har littafi sai an duba an ga ya isa a baka digirin da kake nema na biyu ko na uku ko in professor kake nema ai karantar wanda kai shekarun da kai sun kai a baka da irin bincike bincike da rubuce rubucen da kai duk da kullum cikin jarrabawa kake to sannan daga nan ka zo ka shiga rayuwa ita kuma ita ma kullum cikin jarrabawa kake har ranar da aka zo aka jarrabe ka da ciwon ajali jarrabawar ƙarshe kenan to in ka samu ka shiga lahira da faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to lalle rayuwarka ta yi kyau duk wahalar da kai ta zama wahala mai amfani ya zama irin wahalar manomin da turan da damina ta faɗi yake wahala kafin nan yayi sassabe da damina ta faɗi ya ji yayi huda bayan nan ya je yayi shuka bayan nan ya je yayi noma bayan nan ya je yayi zuba taki bayan nan ya sake mai noma bayan nan ya je yayi yayi ko koran biroyi ko koran tsuntsu bayan nan ya je ya yi girbi bayan nan ya je ya yi yanka sannan daga baya ɗebo hatsi ya kawo gida sai a ce alhamdulillah lallai wahalar da aka yi shekarar nan gabaki ɗaya wahala ta yi amfani to duka wannan jarrabawa kenan sannan jarrabawa ne a wajen Allah in Allah ya ga dama sai ya turo gobara ta wuce ta kona abin da ka zo ka tara din jarrabawa ne a wajen Allah dan ya gani kamar yadda kisar annabi ayyubu za ta zo a gaba akwai irin wannan a ciki to duk da shi dan adam kullum cikin jarrabawa yake shi yasa da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ashaddu bala'an ya rasulullah a cikin mutane wane ne Allah ya fi jarraba sa da bala'o'i yace al-anbiya thumma al-amsal fal amsal annabawa su ne farko wanda Allah yakan jarrabe su da bala'i sannan sai wanda ya bi bayan sannan sai wanda ya bi bayan wanda ya bi bayan to gurgurdan addinin ka al-muttalin ala qadri dini gurgurdan addinin ka gurgurdan jarrabar da Allah zai yi maka maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zauna a Makka shekara goma sha uku yana kira da Allah ba irin wahalar da bai sha ba ran nan da shekara sha uku din suka cika sai ya kaura ya koma wani gari akan invitation wato masu garin ne suka zo suka gayyace shi ya rasulullah ka bar wannan garin tunda sun ki taimakon ka ka isar da sakon Allah maimakon ma sun ki taimakon ka da ka bar ka mana ka huta a'a ba su taimake ka ba kuma suka dauki bala'i suka fuskance ka da shi to mu muna gayyata ka ya rasulullah ka bar garin nan ka dawo garin mu mu mun maka alƙawari za mu kiyaye kai da za mu kiyaye rayukan mu za mu kiyaye iyalan kai da za mu kiyaye iyalan mu za mu kiyaye jama'a kai da za mu kiyaye jama'ar mu ba wanda zai taba ka sai iya gama da mu sai kaga anan ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga garin makiya ya koma garin masoya sai a kwanta a huta kenan a a ana isowa garin sai alqur'ani yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum izina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle an yi izini wa mutanen nan da ake ta matsa musu akan sha'anin addinin su ba su tsokani kowa ba laifin su sun ce Allah ne ubangijinmu to daga yau maganar tasbir tasbir kan ya rasulullah mun janye shi daga yau kowa ya taga ku kurama kuma ni Allah na shirya in kiyaye su in taimake su shi kenan ne suna suna sai dauki makami kuma ka ga wata wahalar kenan wato ka dauka an dawo madina za ka kwanta huta ne idan aka ce kuma ga wani sabon aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sabon aikin nan kullum cikin jarraba ake wani lokaci jarrabar daga waje kafiran ne za su zo su sauka kofar gari kullum ba tare da sun sanar ba kamar da aka zo yake uhudu kai suka zo suka sauka kofar gari ba sanar ga munan zuwa ba ba sa rana ba yadda ku aka saba kenan to aka zo aka yaki wani lokaci kuma abin a cikin gida ne wato wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki sai mutanen su fi ta jayayya wannan ta yaran muhajirun wannan ta yaran ansar ta sadda da shi karanta mana kwanakin baya har abin ya kare da maganar hadisin iski aka zargi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai tana da aboki kuma amma musulmi ne suke faɗin maganar kuma da suka faɗa din aka samu wadansu musulmi suka saurara shi ko Allah da yake mai jarraba ne sai ya saurara wajen wata guda bai ce komai ba subhanallah ya magana ƙarya ce amma Allah bai ce komai ba sai da ya magana ne yake su lokacin da magana ta sauka in mai faɗin magana wawa ne in ji hausawa ai mai jinta ba wawa bane me yasa da kuka jita ba ku ce irin magana da Umar ya faɗa subhanaka haza buhtanun azim ya idu kuma Allah an tawudu li mithlihi abad wannan duka dan a nuna mana jarraba da haka waɗannan annabawa Allah ya jarrabe su kuma jarraban nan iri iri ne wato karka zama tun a ce annabi ne ko waliyin Allah ne ko salihin bawan Allah ne ko musulmi ne amma wani ya ce to su da na Allah ne me yasa suke wahala kamar kowa cikin rayuwa ta duniya wannan tun ba sai Allah ya jarrabi annabawa da shi kamar Isma'ilu nan da Alqur'ani ya faɗi wato sarauta yake zuwa ya san me zai ciyar da iyalansa alayhi salam annabi Isma'ilu sai yana ga wani kullum cewa annabi Isa alayhi salam kullum yana ko ɗakin kwana ba shi da shi akwai annabawan da bara ma suke yi ɗan annabi Yusuf alayhi salam wata ran sun taɓa zuwa wajensa su goma lokacin shi ɗan uwansa ɗaya yana tare da Yusuf ɗin to su goma nan gabaki ɗayan su sai da suka haɗa baki suka ce ya ayyuhal azizu masana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin mizjatin fa awsil lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin suka ce ranka dade kwanakin baya duka mukan zo ne mu kawo kuɗi a auna mana hatsi amma wannan karan tsanani ya shafi familin mu kuɗin da zamu kawo ai mana awon ma wallahi babu iyaka mun zo da wadansu kayayyaki tsofaffin kayayyaki tsofaffin takalma ne sun mokara ne wadansu abubuwan da aka yi amfani da su muka kawo ai evaluating wato a ga nawa kuɗin su zai kama a ba mu hatsi kamar adadin kuɗin su sannan ka ba mu sadaka wa tasaddaq alaina ka ba mu sadaka ranka dade inna Allah yajzi lil mutasaddiqin ka sani ranka dade Allah yana saka wa masu sadaka to wannan barar da suka yi ne yasa shi annabi Yusuf duk kwanakin nan in sun zo sukan same shi ne ya sa crown wato irin kambin nan na sarauta wanda yake rufe ido kamar nan masarautun mu na arewa zaka ga an yi rawani an yi amawali an rufe fuska ko ina sai ido mutum sai idon sarki yake gani to kenan shi zai gane ka kai ba za ka gane shi ba in kai ba kwansa ne to sai zama irin wannan ne kullum a dukkan sa shi yasa ba su gane shi din ba amma da yaji wannan magana sai ji to sai ya kama shi shi yasa sai tu ka hular su dan hular nan suka ce innaka la anta yusuf dan ka da ai kai ne ma yusuf nan da muke faɗi to wannan ya nuna kenan masu cewa wai annabawa su yin bara ba ba su sani bane ga alqur'ani ne faɗa annabawa sun yi bara cikin sura yusuf to anan duka jarraba ne to wannan shi kuma a jarrabe ka a ga hal ko zaka nema ta hanyar haram ko ko a ba ruwanka ko wace hanya ba zaka bi to duk dai in ka bi din ne domin shi yadda abu yake a wajen Allah ba wai kaɗan bane Allah ya ɗan zubo mana duniya yace gashi ku ririta a'a akwai da yawa isasshe amma sai ya kawo kaɗan ɗin yace zan jarraba in ga in na hana wani zai hannu ko ba zai hannu ba da shi yasa alƙur'ani yake ba waɗannan annabawa yana ce kullum min as-sabirin dukkan su cikin masu haƙuri suke haƙuri har yanzu wani bangare yana daga cikin haƙuri mutum ya haƙurin bautar Allah kowa ya sani mutum ya tashi cikin dare ya yanke baccinsa mai daɗi watakila da ya riga ya gaji ma kafin ya zo kwanta ɗin to yana cikin wannan bacci ya yanke baccin ne ya tashi ya yi alwala ya ɗauki nafil fili ya yi abu ne wanda rai baya so amma kuma gaskiya abu ne wanda ya sama maka lada a wajen Allah abu ne wanda ya sama maka yardar Allah to in ka hakura rai baya so din amma kana ta yi to ma'anarsa Allah zai lissafa ka cikin masu hakuri yana daga cikin hakuri har yanzu kai hakuri ka bar abin da Allah ya hana ga abin gashi amma ranka baya so amma sai kake abin to nan ma Allah zai lissafa ka cikin masu hakuri shi yasa irin wannan ya taɓa faruwa zamanin Shehu Tijani radiyallahu anhu wani mutumi yayi mantuwar kuɗi wato mantuwa yayi sai wani mutum ya tsinci kuɗin kuɗin ko masu yawa ne sai mai wanda ya mantuwa sai ya zo inda ya bar kuɗin sai hankalinsa a tashi wannan mutum sai ya gane shi yace malam menene naga hankalinka a tashi yace wallahi kuɗi na ne suka bata suna cikin jaka kaza na ɗaure su daga igiya iri kaza sun kai yawan kaza mutumin da ya ji ɗambobin da ya faɗi duk sun kama wata jaka da ya tsinta tana ƙarƙashin kafasa sai ya ɗaga ta sai ya ce ita ce wannan sai ya gani ya tabbatar ita ce sai ya kwace ta da ƙarfi a hannunsa yace wallahi ita ce kai kuma in ba ɗan aljanna bane mata ta ta saku uku sai ya tafi sai ya tafi sai wannan mutum daga baya da hankulansa suka kwanta ya ce to zai auren matata to sai je in bincika kenan sai je wajen malamai kowa ya je ya ce kaji abin da ya faru tsakanin da wannan ce in shi ba dan aljanna bane matata ta saku uku ya abin yake ne ya ce ai ba wanda ya san dan aljanna sai Allah mataka ta saku uku a'a hankalin sai sake tashi sai ya sadu da wani mutum ya ce kai akwai wani babban malami fa Abdul Abba ka je majalisa kwanan nan ya dawo garin nan garin fa malami ne ana magana ilimin sa je ka shi kuma ka ji abin da zai ce maka na fatawa da ya zo da shafi jihar Bello annu shafi jihar ya ce masa ka je ka rike matarka ba ta fi kota ɗaya balle sa uku sai ya dawo sai malamai suka ji wannan labari to shaninka da malanta ba wai wanda suke naɗa kansu malamai ba a shi malami in dai malamin ne ya san ka'ida wa maktalafin fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to wannan sai ya jawo suka haɗa kansu su malaman dukansu sai a kai hukunci wajen Allah din nan sai suka je wajen sarki suka ce ranka daɗe tunda Allah ya ce mu kai hukunci wajen sa ma'ana sa mu kai hukunci wajen alqur'ani mu kai hukunci wajen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda kai kai ne inuwar Allah a garin mu muna son ka kira wani malami da ya bada wata fatawa shi kadai fatawar ta fita daban mu dukkan fatawar mu ta zama ɗaya ta fita daban da tasa don Allah ka kira shi ya faɗi hujjar sa mu wani fita mu in mai hujja shi ne mai gaskiya sai a kira shi tijar bin lawan kai ne ka ra'ayi kaza yace eh lallai ko malamai kuma sun bada fatawa iri kaza yace eh ta yi su bayar to kai ina ka samu abinda malamai ba su samu ba fi kitabillah cikin littafin Allah duk sai suka kada kullun su ai asasin littafin Allah din ya faɗi wurin yadda alqur'ani yake cewa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa alqur'ani yake duk mutumin da ya ji tsoron wata zai tsaya gaban Allah Allah ya masa hisabi ina ka samu wannan ya akai wannan ya shigo cikin kayanka ya akai ka samu wannan ya tuna wannan tsayawa da zai yi masa wannan hisabi sai ya ji tsoron Allah ya hana zuciyarsa san zuciya to wannan mutum bai da wata makoma sai aljanna sai ya radiyallahu anhu yace abinda zan tambaye ku shine shi wannan mutumin da ya tsintuwa zuciya lura da zuciya tana son kuɗin da ya tsintar nan ko ba ta so ce lalle tana so to me yasa ya mai da kuɗin aka ce saboda yana jin tsoron makama rabbi shi kenan ya tafi aljanna tahiyar ma'awa to wannan mutum ya ji tsoron Allah kenan ya hakuri kan wani abin da haramun ne amma gashi ne a ce to wannan shine ma'anar hakuri har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan waɗannan hakuri da muka lissafa alaihi salatu wassalam in ka dawo wajen yin hakuri wajen tsayawa kan bautar Allah yakan yi kiyamun laili sai kafafunsa sun kumbura yakan tsaya wata rana Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace wata rana je dakin uwar daki na ummul mu'minin Maimuna na kwanta sai bacci ya dauke ni rannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin ta ne sai da ya zo ya kwanta yayi bacci da dare yayi sai ya tashi ya mutsuke wajen sa alaihi salatu wassalam sai ta da sallah kasan shi yana da kususiya yana ce innama innama innama tanamu ainaya wala yanamu qalbi yace ido na ne suke bacci zuciyata ba ta bacci zaka ya tashi ba sai yayi alwala ba alaihi salatu wassalam sai ta da sallah yace da ta da sallah nan ni ma abdullahi sai na je na yi alwala sai na zo na tsaya ta hagu da shi sai ya kamo ne ya dawo da dama da shi sai ya dan daura da shi sai na dan koma baya ya ja wanda ni na dakire a baya alaihi salatu wassalam yace da ta fatiha ya karanta bakara nace a bakara watakila aya 100 zai karanta ya ruku'u ina sai wuce aya 100 nace watakila aya 200 zai karanta ya ruku'u sai wuce aya 200 watakila in ya kare sura mai aya 285 ta kare sai ya kama suratul nisa'i lokacin ba kawo wannan daga bakara sai al-imran din ba shi daga baya ne jibril ya zo ya jiranta masa su haka ya kama suratul nisa'i mai aya 175 sai da ta kare ya kama sautu Ali Imran mai aya 200 duka arka ɗaya tak alayhi salatu wassalam shi yasa da su sukan kumbura da safe sai an an tsumama da ruwa amma ina Aisha takan ce ya Rasulullahi me yasa kake wahal da kanka irin wannan wahala kai fa Allah ya riga ya maka gafarin da kai zai fi ma da Allah ya yafe balle babu yace ya Aisha afala akunu abdan shakura in Allah ya mini komai ni ba zan zama mai godiya ba Aisha har yanzu wajen yin haƙuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauki azumi wani azumi da ake kira sabul misal shi wannan azumi yadda ba a cin abinci da rana ba a shan ruwa da rana ba a cin abinci da ba a cin abinci da dare ko ba a shan ruwa da dare kan fi sawas ne yakan yasa ba su sukan dauka yana kana suka ahadikum inna ma abitu inda rabbi yuqimuni wa yasqini ni ba kamar ku nake ba wajen Allah ubangiji na can nake kwana can nake ci can nake sha ku irin adin azumin da za ku iya wata rana wannan Aisha tace wata rana sai na cikin fatar cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manne da kashin bayansa kaman ba kayan ciki a cikin sa sai nayi hawaye nace ya rasulullahi wallahi Allah bai dora maka wannan ba yace Aisha annabawan da suka gabace da sun dora wa kansu fiye da wannan abin da ni nake dora wa kaina ni Allah bai dora min ba ni nake dora wa kaina su Allah ne ya dora musu suka ko hakura wallahi in dai za mu je lahira ne in tarar darajojin su sun finawa gara in dora wa kaina fiye da abin da ke ganin nan Aisha tace bayan nan bai wata daya a duniya ba ne salatu wassalam manzon Allah kenan jama'ar musulmi kuma duka ba wai gudun abin duniya yake ba a'a wala ne tawarra an halalin wala halal sai rabbi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya wara'i ga barin halal ko min dadin halal din an kawo baya ce kai wannan ai mu ne ba ruwan mu da shi sai mun je lahira na mu a zai ci zai sha zai sha a jikin sa alaihi salatu wasallam kamar da sai wani bayani kwanakin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ado sai an yi evaluating adon da rakumi goma sha tara to duk irin waɗannan dan shugaban bayin Allah ne shugaban kowa ne a duniya in kai basara ke ne in kai ne jin daɗi ne in kai ne kuɗi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban ka ne ma'ana kenan kai ma sai ka samu irin naka a cikin tasarrufa cikin sa idan kai talaka ne kai zahidi ne mai gudun duniya ne ko abu zarrin ne kai wajen zuhudu to sai ka samu gwamnati sallallahu alaihi wasallam ya fika sallallahu alaihi wasallam haka dai alqur'ani yake jan hankalin mu jama'a mu kokari mu zama Allah kwarai da gaske wa isma'ila wa ibil kullum min as-sabirin dukkan suna cikin masu hakuri وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin Allah yake ni ko barka jami'in nan yake wato da suka zama masu hakuri suka zama masu biyayya suka zama masu tsayawa kan hanya ta sai na shigar da su cikin rahmata wato na hada su da annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam dan ka girman manzon Allah Muhammad duk annabin da ya samu wani abu a wajen Allah wallahi ya samu ne cikin rahmatina inji Allah shi yasa in ta gama bayanin rahmatina rahmatina rahmatina karshen wannan sura sai ka ji ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi kai nan ba wai yan adam kawai ba ba wai musulmi kawai ba kowa da kowa har annabawa wanda suka samu darajoji saboda kai suka samu ka ji matakar abu annan Allah ya haɗa ka da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya maka matakar kyauta shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu hawa hawa su manyan mutane ne a wajen Allah gabaki ɗaya su yarda duniya wajen Allah amma za su yi dramatizing waɗansu matsayoyi wato za su yi kamar drama wannan yana matsayin kaza wannan yana matsayin kaza wannan yana matsayin kaza to kowa a cikin su aka biya shi wani abu to ma'ana in wani wanda shi ba draman yake ba in ya zo ya irin wannan wannan din za a biya shi da gaske sai ya zama sun yi hawa hawa za ka ji in Allah yana yi wa waɗansu sahabbai kirari kamar sai na Ali radiyallahu anhu wata ya taɓa yin sadaka kuma yana cikin wahala yana cikin yunwa yana cikin azumi ne ma da shi da matarsa sun yi alƙawarin wani azumi in Allah ya ba wa ƴaƴansu Hassan da Husaini lafiya sai ko Allah ya ba da lafiyar sai suka cika wannan alƙawarin azumi kwana uku da suka ce za su yi amma insha Allah duk kwana uku nan babu ran da suka yi sahur ko buɗe baki sai da ruwa sahur sai wato buɗe baki sai an shirya waina ce an gama soyayya ta sai wani ya zo ya bara sai a bashi shi kenan zai ɗauki azumin gobe azumin ɗore gobe ma an yi an gama da wani mai zai baran shi ma za ka bashi za ka ɗauki gobe azumi na uku cikin da ƙyar aka kai azumin nan na uku amma ba fata ba to amma da alƙur'ani ya kawo wannan wa yuqimuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mutum uku ne suka yi suka musu bara mutum daban قيل متكئين في على رائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عن ظلالها وزلت قطوفها تزيلا وطاف عليهم بآنية أتيت للساكن الجنة دا أول دا أكساكا musu saboda sun nema da yawa sai Allah ya saka musu da yawa shi ko sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da ya tashi shi ma ya irin wannan yanta miskinai din miskinai ne an daure su ana azabtar da su ba su da kuɗin da za su yanta kansu da shi sai ki na saya na yanta saboda Allah ya irin wannan da yawa a wata ran baban sa Abu Kuhafa yace Abubakar na ga waɗanda kake yantawa waɗansu mata ne waɗansu ba masu ƙarfi bane ba zai na in ka tashi yantawa ka yanta waɗansu wanda suke ma- mutane masu ƙarfi majiya ƙarfi wanda inda wani abu zai taso su ne wanda za su kiyaye ka bala'i yace ada ba ina yanta su ne ba saboda su zaka mun ba ni dan Allah ne sai Allah ya faɗi nasa yace don Allah ne shi bai kara inna nakhafu min rabbina min abusan qadayran ba Allah yace sai alqur'ani ya tashi yana yabonsa yana ce allazi yuti ma lahu yatazakki wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi la'ali dan neman zatin Allah ubangiji sa madauke madaukaki yayi wannan abu babu kari sai Allah yace ni ma da abu ɗaya zan saka masa tunda yayi domin ni kadai ne wala sawfa yarda ba maganan aljanna ba maganan muttaqiina babu a'a wala sawfa yarda zan bashi sai ya ce ya isa shi da kansa sai ka duba me aka bashi wato abin da aka bashi tarayya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sai na bakar wato turan da annabi sallallahu alaihi wasallam ni annabin Allah ne tun daga nan ne yace gaskiyar ka ma'ana ka tun daga nan suna tare banda wanda ya musulunta bayan nan duk wanda ya musulunta bayan nan shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba tare da shi din nan ba wani abu ya kwace masa dole ne amma shi abaka turan nan ake tare ranar farko da yace ni annabin Allah ne yace gaskiyar ka suke tare sannan lokacin da aka yi kaura zuwa Habasha Ethiopia kafin a je Madina ma kenan wannan wato abin farin ciki ne gare mu kafin mu wuce wannan cewa mu Afirkan baka fata kafin mutanen Madina su san musulunci mu Afirkan baka fata muka fara sanin musulunci watakila abin nan da ya zo na maganar shari'ar musulunci a Najeriya ya zo ne za a yi daular musulunci dama ne Islam ya kawo ajiyar amanan imani ne karshen zamani ko da Larabawa sun bar addini musulmi baka fata su za su dauka su yi gaba da shi yadda Turkawa suka yi Ottoman Empire su ba Larabawa bane amma musulmi ne suka yi daular musulunci ta shekara 400 muna roƙon Allah wannan abu da ya zo mana Najeriya ta hannun gwamnan jihar Zamfara da ya bayyana shi da sauran gwamnatin da suke bin hanyar sa Allah ya sa abin ya karfi ya zama dalilin shigar sa dukkan Afirka gabaki daya ya zama Afirka ta zama jagorar musulunci kamar yadda aka taɓa waɗansu jar fata waɗanda ba larabawa suke jagorancin musulunci shekaru masu yawa yanzu ba a taɓa waɗansu baƙar fata wanda ba larabawa ba a albarkar cewa Allah ya tashi Ibrahim kada rabbi Allah wannan cikin mu to lokacin da ake zuwa wannan ƙaura zuwa Habasha sai na Abubakar ya kance ya Rasulullahi ni ma ko ba kai mun izini ni ma an ƙaura in tafi idan su Habasha din da ƴan uwana sahabban ka suke zuwa yace Abubakar kake hakuri domin kai ran da za ka yi kaura ina tsammanin akwai wani wanda Allah zai haɗa ka da shi ku yi kaura tare to shi ranar kaurarsa ba ta yi ba kai ka haƙura sai ranar kaurarsa ta zo kenan malam shi bai kare ka fita ina ba da suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman makkan nan sannan da mai alƙawarin waɗansu sahabbai ne suka ga sun yi kaura yau badiya din kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma can ne kuma suka tafi can ma'ana da kenan wannan tsakanin sun kaura suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya koma can su ba ta ba ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi abubakar da aka kaura masa da aka kaura daga makka zaman da aka yi cikin saurin kwana uku tare aka zauna har aka isa uba tare aka isa har aka isa madina tare aka isa abubakar kenan radiyallahu anhu wannan duka bai isa ba waɗansu sahabbai cikin yaƙi yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa guda 29 waɗansu sun je guda biyu waɗansu sun je guda biyar waɗansu sun je goma waɗansu sun je 20 amma akwai dai waɗansu wanda ba samu ko ɗaya ko biyu ko uku ba misali ma'ana da lokacin da Alisa Kuraishi zai yaƙin nan su suna wani wuri da aka tare shi Abubakar dukkan masahib ba wanda bai je tare da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bayan nan yanzu haka maganar da muke yi ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabarin Abubakar to jama'a wannan duka yana nuna mana wato Allah yake wata kirari yana ce innal ladina yubayi'una ka innama yubayi'una Allah Allah yake wata kirari yana ce innal ladina yubayi'una ka innama yubayi'una Allah yadu Allah fauka bihi yadu Allah duk wanda ya hannu da kai yayi hannu da Allah hannun Allah akan hannunsa to sai sahabi ya samu wannan kai kuma misali kike ka samu dama ka je kan al'arshi kana jin za ka samu hannun Allah ko gaita to kenan wanda yake tada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi samun rabo ko wanda yake ake samu rabo wanda yake tada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan al'ashin ma ana zuwa ne ba wanda ya taba zuwa to ko ta kunta da wallahi ba za ka samu hannun Allah ku ba dan babu hannun macen haka abin yake a shi yasa Allah yake wa akalla fi rahmatina sai na asda da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada wannan kuwa duniya da lahira alqur'ani yana cewa wani illa wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min nabiyina kenan dukkan annabawa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna kenan baka ba fiya matina innahum min as-salihin kai bane saki mai mata maka wato karka ji da nace maka kuntum min as-sabirin suna cikin masu hakuri kai tsammanin hakurin ne kawai kuka yi a'a dukkan aikin kirki waɗannan bayi nawa kin tsere ko akan wannan aikin kirki suna cikin salihan bayi na inda Allah innahum min as-salihin ويريدون إبداع مواضع فمن أذلك بوادعه فلا تحسبه لما فما دعته ظلمات أهلها إلى إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ya yarsa Allah ya ambaci wani masu cikin bayin nawa zannun wato ma abokin kifi annabi Yunus kenan alaihi salam amma duka da yake wanda faɗi cewar su annabawa da rahama tarizin abubuwa suke yi a duniya wato da rama suke yi kamar laifi amma ba laifin bane to in suka yi sai a nemi sai a dubi hanyar da suka bi suka samu tsira da wannan da tsanani ne to kai inda ba da rama za ka yi ba sai in ka zo wannan hanyar da gaske ne kana neman ta kai da gaske ne kana neman ta shi zunnu wato suna sa Yunus Yunus din nan da yake shi mutumin ne ne bature ne a yadda suna sa yake a wajen turawa innocent wato shi ne Yunus innocent shine aka saka ta aka ce Yunus wato in an ce innocent bari mutumin da bai taɓa yin shi ba shi ake kira innocent wato kenan karka ji an ce zannun ya yi tafiya har kifi ya haɗe shi har ma da yadda aka yi ya tsira kai tsammanin laifi ne da gaske a'a sunansa innocent wato mutumin da yake bai taɓa yin laifi ba domin annabin Allah ne وذنون يا رسول الله كأنبتي النبي يونس شنو ذنون شنو النبي يونس يا زو يا أيوة متانا سوا أزي آية تتألّى da yawan mutanen sa wa'azi wato yana da wani abu wanda sauran annabawa da sauran al'ummatai mabiya sauran annabawa ba su samu ba ba taɓa yin wata al'umma Allah ya kawo mata azaba azabar za ta sauka suka ce Allah mun tuba Allah ya ɗauki azabar suka yi imani kuma gabaki ɗayan su ba sai mutanen annabi ne su kaɗai shi za ka ce falala kana qaratun amanat fanafaha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab khizy fil hayatid dunya to abin da ya faru har abin ya zama haka ya musu wa'azi ne da ya musu wa'azi sai suka yi imani yace to alƙawarin da ke tsakanina da Allah idan nayi muku wa'azi kuka ki wutan Allah zai kawo azaba ta halakar da ku to tun da kuka ki ba zan jira azaban nan ta zo ta hada da ni ba in bar ku lafiya shikenan sai tafi to sai in bar ku lafiya din nan ba a yi izini ba ya tafi to wannan sai ya zama a wajen Allah kamar laifi ne kamar laifi ne to da ya tafi din nan sai ya shiga jirgin ruwa da ya shiga jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya fara tangadi kamar zai kife sai mai jirgin ya ce to ni jirgin yana da al'ada in an gaina wannan tangadi ba shakka akwai wani ko dai bawa ne ya gudun bauta ko wani mai laifi ne sai mu kuri'a duk wanda sunan sai fada kan kuri'an nan shine mutumin sai mu jefa shi mu mu kira lokacin mu bari jirgin ya kife da mu gaba ki saboda shi to da aka buga kuri'ar kuwa sai ta fada kan sunan annabi Yunus alaihi salam آه إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المتصرفين da ya jefa ƙuri'ar nan sai zama ƙuri'ar shi sunansa kamar da ya jefa ƙuri'ar ya faɗi alayhi salam to shi kenan sai suka ɗauke sai suka jefa cikin kogi suna jefawa cikin teku sai irin babban kifin nan wanda ake ce mawayal wato nun shi sai ya haɗe shi da haɗe shi sai ya zama yana cikin duhu ainihin ƙundun kifin a cikin ƙundun sannan a cikin cikin kifin sannan a cikin ruwa sannan ga duhun dare amma duk da haka da yake ya san musamman akwai Allah shi Allah ko ina fada sani sai ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin Allah na tabbata ba wani Allah sai kai wallahi na zalunci kaina tunda na taho baka min izinin tahowa la ilaha illa anta magana da Allah yake kai tsaye ba magana da Allah cewa Allah yana wata kira yana sararin samaniya ne ko kuma yana sararin duniya ne ko kuma yana kan al'arshi da wadansu suke cewa Allah yana al'arshi bane a'a yana magana da Allah la ilaha illa anta wannan duka yana nuna mana wato gaskiyar abin da ake gaya mana cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu jama'ar musulmi shi yana karanta mana wannan karatu kullum alqur'ani gashi ya tabbatar da shi dalili wato manzon Allah shi Allah ne duk inda Allah yake Allah ne to shi annabin Allah ne a wurin ran da alqur'ani ya gaya masa umma su inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard ya rasulullah ka gaya wa duniya cewa Allah ya aiko ni Allah nan dai ne mulkin sama da ƙasa ma'anarsa in Allah sama ne Allah Allah ne a sama wa huwa allazi fi sama ilahun in Allah ne a ƙasa wa fil ardi ilahun to ni kuma annabin Allah ne a sama kuma annabin Allah ne a ƙasa to anan kenan ma'anar sa shi ma yana nan ko ina alayhi salatu wassalam ba abin mamaki bane kenan kaji wani ya ce na ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane wallahi akwai mutane suna ganin sa yanzu haka magana da muke yin nan akwai wani yanzu yana tare da annabi Muhammadu ne suna magana da shi wallahi haka ne shi yadda abin yake ba a zamanin nan ne fa za a kore ganin annabi kurukuru ba alaihi salatu wassalam a ta yi dai a faɗi zamanan da amma zamanin yanzu ga abu Allah ya kawo kurukuru yanzu nan inda muke zaune nan inda muke zaune akwai wata tashoshin talabijin wanda suke kunna suke nuna programs ɗinsu daga kasashen duniya can bayan koguna misali ka ɗauki CNN tashar nan da kowa ya sani daga can bayan koguna ake nuna hotonta da programs ɗinta amma yanzu maganar da muke dan Allah yana ce wani yana nan a ɗakin sa ya kunna yana gani ko ba haka bane mu ma anan hotunan da maganganun suna tare da mu ko ba sa tare da mu suna tare da mu amma ba mu gani ba kuma riyoyin ba su dame mu ba ina dalili dalili ba mu ba mu haɗa sharuɗa ba in mun haɗa sharuɗa shi wancan mutumin mu duba mu gani me yayi ya samu akwatin talabijin da ya samu akwatin talabijin ya hada da fawon lantarki da ya hada ya sa antena wato area da za ta kamo wannan program sannan ya yi turin kin tashar bayan ya kunna da sharuɗan nan suka haɗu sai gashi ya gani amma dan Allah jama'a mutumin da yau yau din nan da ƙyar ya hada mudu biyu na hatsi dan yayi abincin gidansa yau din nan kuma aniya ko nama bai saya ba wato ko magi ma bai saya zuwa ba dan kudin sun kare kan hatsi da tumatur da albasa don Allah shi yana da damar ya kunna irin wannan talabijin da dish antenna da sauransu ya biya subscription to madalla ta samu bambanci kenan haka a imani in ka dawo ka samu wani mutum ya tara imanin nan yadda wannan mai kal- wanda ya subscription yana biyan kuɗi ne wa wannan cable satellite yana biyan su kuɗi ne duk wata ko duk dai yadda aka yanka ko wata uku ko wata shida ko shekara duk yadda suka rubuta yana biya ai da kuɗin ce fa ba su rage ba zai samu dama ya biya wannan kuɗin ba to shine ma'ana kaji mutum ya ce na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana sa imanin sa ya iya sa shi yayi dukkan farillai sai imanin ya saura shi kenan sai shiga cikin nafil fili nafil sun hazo kashi da babban nafila ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana kaji wani ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan mutum da a ce ganin irin wannan talabijin bai yawa ba sai ya zo ya fito yana faɗi mutumin da ya dace fannin nan da kyar ya ji shi da Allah ne zai ce masa in kai mahaukaci ne ruwa mahaukata ne a ce kana nan ɗakin ka a kulle ka ga abin ka ƙarya kake yi kuma sauran mutane irin sa tunda wata kila talakawa za su fi yawa da su gaskiya ne gaskiyar wani da Allah tun wasu kudin haka suke mai da mu kamar mahaukata su an ce talauci hauka ne ai dai ko ko muna da talauci ne mu ba mahaukata bane to amma haka magana take Wa- mutumin da yake ya tara kudin imani da yawa babu shakka wallahi in yana mai ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ganshi ba bai ne wuya ba sai dai ne wuya ne a wajen mutumin da bai riga ya shirya ba Ah, ana ba da wata kissa ai wata ran wani mutum ya taɓa zuwa wajen wani malami yace malam ni so nake in ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malami ya kalle shi ya ga ba irin sanin ke ganin annabi ba sallallahu alaihi wasallam bai shirya ba yace to yanzu kai kana musulmi baka taba ganin annabi ba wato ya masa ba yace eh malam shi yasa yau nazo a bani wani abu na nakali saboda in samu ganin sa yace to ga nakalin ka je in dare yayi a dafa maka wake shine abincin daren ka ka cika koshi amma kar ka sha ruwa shine sharadi na ka tabbatar ka ka koshi sharadin farko kuma ka tabbatar baka sha ruwa ba sharadi na biyu gobe ka dawo yaje yana murna aka dafa masa wake yace ya koshi bai sha ruwa ba kuwa saboda malam ya bada sharadin kar a sha ruwa da gari ya waye sai ya zo cikin fushi ya kwankwasa kofar malam malam ni nakalin da ka bani jiya ni na yi aikin kuma ni ban ga annabin ba malam sai malam ya ce to kwantar da hankalinka mana zauna shin ko ka ga wani abu maimakon ganin annabi ya ce eh lallai ai har garin Allah ya waye ina ta shan ruwa ne mafarki nake na sha ruwa har garin Allah ya waye to sai malami ya ce to ai na so ne in maka misali na gaba za ka iya ganewa ba sai na hada da kai kai abin da kanka wato lokacin da ka kwanta bacci ka riga ka murka akwatin talabijin ɗinka ya kamo tashan ruwa da ce ka murta akwatin talabijin ya kamo tashar annabi Muhammadu ne wallahi shi zaka yi ta ganin garin Allah ya waye ka san mutumin da ya ci wake ya koshi da Allah ne yake so a duniya kamar ruwa to ma nan sanan ne ya murta tashar rediyon sa ka san rediyo ko da yaushe lokaci daya tasha daya rediyo yake kamawa shi yasa alƙwani ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ba mutumin da na sa wa zuciya biyu a cikin jikinsa to ma'anarsa kenan in rediyo tasha daya zai iya kamowa zuciyar kama lokaci daya kan tasha daya za ta iya kamawa ko dai tashar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma tashar ruwa kamar mutumin da ya ci waken nan to kada zuciya ta zama ta yi tuni zuwa tashar ruwa amma baki kuma yace a wajen annabi muka yi ka san ba daidaita ba to ba za a gani ba to wannan shine ma'anar ganin annabi wallahi in sharuɗa suka haɗu zaka ga annabi ko wani abu ne wanda yake ma sai zamanan da can ba shau dan fodiyo radiyallahu anhu na kwanakin bayan nan ya taɓa shiga gidansa a dagil yace kowa ya zo ku ce na rika ganin mutane tukuna sai na sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan watanni sai ya fito yana kiran mutane yana ce ku zo ku ga inda raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya durƙusa ku zo ku ga inda raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya durƙusa kashe wannan ya nuna mana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da jikinsa yazo ba ya haura kun a tun da kaje ta ga inda raƙumi ya durƙusa nan ya zo da jikinsa ne alaihi salatu wassalam to wannan duka ya faru ah, shi yasa wannan ah, annabin Allah a cikin fanada fi zulumati Allah ya ce a cikin dukkai ne ya kira ni dan Allah ya nuna shi Allah yana ko'ina fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin sannan wannan har yanzu yana nuna mana girman zikiri fa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fassara irin wannan yana cewa la shay'a an jamin azabillahi min zikrillah ba wani abin da yake saurin tseratar da mutum ga barin bala'i ga barin azabar Allah kamar zikirin Allah kaga dai annabi Yunus alqur'ani a cikin suratul safi abin da yake cewa falawla annahu kana minal musabbihina lalbisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ba dan zikirin nan da yayi ba da wannan cikin kifi ya zama kabarin sa har alkiyama in ji Allah shi yasa ran da kifin da yaji ba zai iya daukar sa ba saboda wannan zikirin sai ya zo tofar da shi a bakin a bakin show wato a bakin gaba lokacin jikinsa ya riga ya dumama jikinsa ya riga ya ya nuna da zafin cikin cikin kishin nan sai da Allah ya tsirar masa yana ce farala annahu kana min musabbihin albas li batni ila min rasul fa nabadnahu bil ara'i huwa saqim wa anbatna alayhi shijaratan min yaqtin wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidin fa amanu ya ce sai na tsirar masa da duma wato irin lili din nan duma ganyaye suka tsira suka suka lulluɗe shi kafin jikinsa ya saba da iskar waje in ba haka ba sai jikin nasa ya bushe kamar yadda in kasa danyen nama a waje inda yana shan iska sai ya bushe to da jikin nasa sai ya bushe Allah ya ce wannan na tsirar masa ma'ana tafiya fa ta riga ta yi tafiya jiki ya riga ya nuna amma zikiri sai gashi ya fito da shi jama'a mu rika zikirin Allah kwarai da gaske shi yasa cikin dukkan ibadu babu ibadar da zaka samu ba a yi mata lokaci ko sharadi ba sallah har girman tan nan in za ka yi sallah yanzu maganar da muke yi ta nafila don Allah ka yi sabon Allah ko ka yi bautar Allah ka yi sabon Allah har girman sallan nan tun tsakanin sallar la'asar har magariba ba sallah idan kai sallah asuba nan ma har rana ta fito ta dan daga kadan ba sallah in kai kai sabon Allah to amma zikirin Allah rana ba za ta fito ko za ta fadi ba in ta so ta ta juyawa haka in kai zikirin Allah Allah zai rubuta haka yake a rubuce shi yasa alqur'ani ya tashi yaban masu zikiri yakan ce allazina yasruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu yin zikiri ko a tsaye ko a zaune ko a kwance to kaga ba nan kwanciya ko bayan la'asar ma na iya yi kwanciya bayan sallah asuba ma ana iya yi zama bayan asuba ma ana iya yi bayan asuba ma ana yi zikirin Allah ake maza Allah sallallahu alaihi yakan zauna a masallaci bayan sallar asuba har rana ta fito yana zikirin Allah amma sallar kam ya ce kada ayi Allah ya hana in ka dauki zakka ita ke bin sallah zakkan nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta zuwa ga da wani sahabin sa yace ya rasulullahi sahabin wata kila ciwon nan na wani ajali ne ba zan kai ba kuma na da dukiya mai yawa kuma ba da magada mazaje duk ƴaƴana mata ne mata ko ba su bukatar wata dukiya mai yawa in sun samu namijin da zai aure su ya kula da su shi ganin sun huta ya kula da ka zan baka dukiya ta kai sadaka da ita wato gabaki ɗaya take nan annabi sallallahu alaihi wasallam a'a gaskiya ne wala ta tsaida kamar nunatan ila wulika amma kuma wala ta sunha kullal basti kar ka hana kai kankan kuma duk da haka kar ka bayar duka to shi wannan yace zai bayar duka din ne sai yayi daidai da kamar ya hana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan karba ba kaji fa ma'ana akwai inda zaka bayar da dukiya ce yayi yawa amma ban da zikiri mutumin zai ce ya zalla to na raba a shakul zan ba da rabi ya ce ba zan karɓi rabi ba ma shi ma ban yayi yawa fa kai ka da wajen zikirin Allah yayi yawa amma kaji sallah an ce ta yi yawa in kai da Allah asar ba yadda ba in kai da bayan asuwa ma ta yi yawa kaji zakar ma gashi an bayar da baki da aka ce yayi yawa ba a so an ba da rabi ma aka ce rabi ma yayi yawa da kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sulusi yace yace ya sallah zan ba da sulusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sulusu kafir shi ma sulusin da yayi yawa ya da karɓi sulusin da kira annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai azumi azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai azumi ranar sallah kai wa shaytan wannan ya nuna mana kowace ibada tana da iyaka amma ban da zikirin Allah zikiri kawai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera ya kunu raki zikirin Allah zikiri mai to shi wannan annabi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah babu wani Allah sai kaina tabbata na zalunci kaina fastajabna lahu
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah ya ce sai ko na amsa addu'ar nan ta da sauri ba a zikiri na Allah ya ce in saurara da sauri ne shi yasa ranar da Qarunu yayi wa Annabi Musa sharri shi Qaruna da Annabi Musa sharri alaihi salam yace wata karuwa ki je in in Musa ya zo yana wa'azi in ya ce wanda yayi zina in ya taɓa yin aure a jefe shi har ya mutu ki tashi ki ce Musa ko kai ne in ya ce eh ko shi ne ki ce to kina da ciki kuma shi ya miki cikin shege a'udhu billahi to shi kenan sai ko sai haka da Annabi Musa ya fusata sai gashin jikinsa ya suku da riga sai fito sai ta tsorata yace ki faɗi gaskiya tace wallahi in dai gaskiya kan karuna ne ya haye ni ya bani kuɗi kaza yace in ka zo kana wa'azi in yadda na yin nan sai ce Allah kaga abin da karuna ya mini Allah kaga abin da karuna ya mini Allah ka rama mu abin da karuna ya mini sai Allah yace na baka kasa ta yi maka aiki faɗi duk abin da kake son kasa ta yi da shi ta yi da shi sai ta yarda fazihi sai kasa ki haɗe shi sai kasa ta kama karuna wajen idan sawunsa yace Musa ka tuna zumunta dan Allah zumunta Musa ka tuna ni dan uwanka ne ka tuna zumunta Musa Musa yace kasa na take hadiye shi ta ƙara janye shi ta kawo wajen manolota har wajen gwiwa har wajen ɗaura wando har wajen ciki yana ta kiran Musa yana ta kiran Musa har abu ya zo wuya Musa yana tana ta kasa ki hadiye shi sai ta hadiye shi gabaki daya da hankula suka kwanta sai Allah ya ce Musa ka san sanar karu ne ya kira ka yace Allah ban sani ba yace ya kira ka sau 70 sai annabi Musa ya shiru yace Musa ka fa abin da yasa baka ji tausayin sa ba annabi Musa ya ce Allah ban sani ba yace saboda ba kai ka halicce shi ba annabi Musa alayhi salam ya shiru har yanzu sai ce Musa ka sani da ni ya kira sau daya ba sau saba'in ba wallahi da na tsira da shi to shine bala'i ya same ka kace Allah fasta gabna lahu Allah ce nan da nan sai na amsa masa nan da nan wannan fa malamai suna cewa tafawul suja wato ba saurara ba daga fadin zikirin nan sai Allah ya ce sai na tsayar da shi fa zai yana lahu fa najjayna hu min al-gham sai na tsayar da shi daga cikin wannan bakin ciki da wannan matsuwa da wannan damuwa sai tsayar da shi daga cikin ta wa kazalika nan jil mu'minin a irin wannan hanya nake tsayar da mu'minai wato malamai suka ce anan tunda aka ce bai ce wa kazalika nunjil nunjil nabiyyin ko nunjil ko nunjil mursalin ba ko nunjil mursalin ba ko nunjil nunjil nabiyyin ba ko nunjil nabiyyin din ba aka ce nunjil mu'minin kada mu'minai su ce a to wannan ai khususiyya ce ta annabawa mukan ko mun yi ba zai ci ba Allah ya ce nunjil mu'minina kai ma in mu'mini ne kai wannan zan tsira da kai shi yasa malamai sun rawaito wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai duk mutumin da wani bala'i ya ta san masa ya faɗi irin abin da annabi Yunus ya faɗi Allah zai tsira da shi fa zalika min jinnin wani ba Allah ya kawo su daga Qur'ani da mara da rena da Qur'ani sa addu'a Allah ta kama su da alheri yin addu'a insha Allah sunan kuma sai tambaya cewa ina fata shan gunin bayani akan dubo ina da ciwon yunwa da kuma azumi ya ya zan yi shi ne ciwon yunwa kamar mai olsa da sauran irin cutukan da ba za su bari mutum ya daɗe bai ci abinci ba kamar ciwon shuga ta wata fusko- ta wata fuska Ah, idan an yi ramadana ta bayyana ne cikin kamar lokacin zafi lokacin da wuni ya fi tsawo to sai ya sha ruwa lokacin da winta ta zo wato lokacin hunturu lokacin da wuni yake zama gajere sai ya biya wannan kalmomi guda biyu ɗaya daga tariya da tsari da sabon tasha da kuma wannan sanadu da guda sai rubuci akan kallon mu ne
muna girmama iyayenmu muna gaishe su a dukushe sai wani malami ya zo yana mana wa'azin cewa haramun ne babu kyau mutum ya durkusa ya gaida malaminsa ko iyayensa ina ta sa gunin bayani akan wannan to inda ya faɗa ya ƙaryata alƙur'ani malamin da ya ce ka durkusa ka gaida iyayenka ka girmama su shi alƙur'ani ya gaya maka ko da bai ja maka ayar ba to fassaran aya ne alƙur'ani yake ce waqtid lahumu janaha dhilli min rahma ka kan wato ka ka ka sunkuyar da fuka fuka fuka ciki na ladabi a gaban su zulmi kaskasci ne ka saukar da fuka ciki na kaskasci a gaban su inji Allah ma'ana da gantin da baka da fuka ciki kai gabaki ɗayan ka ka sauka ka koma ƙasa to wani ya taimaka kai haka shi kuma ya jawo littafin da ya samu aya ba da littafin Allah bane na Allah kan ga abin da yake wa kadda ma jannat rahma ko wani masoyin ka ma da sulufiya a tudun wadan ka dai Allah ya masa rasuwa almajiran sun aiko suna fata ya kai masa addu'a Allah ya ji kansa Amin.
Allah ya ji kansa ya sami ga mata amin da su barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ya tafiya zuwa umra Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja mana kwanansa Allah ya bar mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiya Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya kiyaye Najeriya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kawo tsananci tsananci Allah ya kawo albarka ta bai kasar mu Allah ya karfafi musulmi Allah ya karfafi musulunci Allah ya kare kafiri Allah ya kare kafirci Allah ya wada shari kafiri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى الصحابة وما سواك هذه إلى صراط المستقيم على هذه القدر هي مقدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين